بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجيا من سأيا أكن آية تتلاتن تقص أتكون سورة سورة فاطر yau za mu tashi aya ta 39 mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفرهم ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يلد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا Allah ya ce huwa alladhi ja'alakum khala'ifa fil ard Allah madaukakin sarki shine wanda ya sanya ku ku kasance khala'ifa masu mai majuna fil ard a cikin doran ƙasa ya kasance daga wannan al'umma ta zo Allah ya tafiyar da ita ya kawo al'umma ta mai a bayanta haka Allah yake tafiyar da ku al'umma bayan al'umma faman kafara duk wanda ya kafirce ma Allah fa alaihi kufruhu sakamakon kafircin shi zai tsaya a kansa ne wala yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqta kafircin masu kafirci ba zai dada musu komi ba a wurin ubangijinsu illa maqtan sai dai nisantarwa daga barin ni'imar ubangiji ko rahamarsa wala yazidul kafirina kufruhum illa khasara kafircin kafirai ba zai dada musu komi ba illa khasaran face tabewa da asara gobe kiyama قل ألا يتيتي مسو أرأيتم شركاء قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله قل كتي مسو يا مايكين الله أرأيتم كبان لابار شركاءكم أبا بن تاريا دقوكي تارا سدى الله أو رمبوتا الذين تدعون من دون الله وأنن دقوكي كراكم باين الله أروني ماذا خلقوا من الأرض كنونا مني ميسك هلتا دقا كسر mai gare su nasu mallakar kansu da suka halicce su daga ƙasa am lahum shirkun fis samawat ko kuma ku nuna mini ko ku suna da shirkun tarayya da Allah fis samawati a cikin halittar a cikin halittar sama bi ma'ana ba su halicci komai ba a cikin doron ƙasa sannan kuma ba sa tarayya da Allah a wurin halittar sama dama abu zai iya kasancewa kashi biyu ta fuskan mallaka ko ya zamanto ka mallake shi karan kanka ta yadda naka ne ba mai tarayya da kai a wurin mallakarsa ina fata mun gane na biyu ko ya kasance ka mallaka ne ta hanyar tarayya da wani naku ne ku biyu to ko ɗaya ba su da shi daga cikin ababen da Allah ya ambata duk wanda kafirai suke kira kuma bayan Allah suka ɗauke shi Allah abun bauta Allah ya ce ku ce da su su nuna mini wani abu da suka halitta a doron ƙasa in kuma ba su da shi shin wai suna tarayya da Allah ne a cikin halittar samai amma ta yana hum kitaban fahum ala bayyinatin min ko ko mun ba su littahi ne wanda su game da wannan littahin suna da ta hujja da dalilin da yasa suke yin shirka da Allah madaukakin sarki bal Allah ya ce ba haka ba duk abin da ya gabata ba gaskiya bane na abin da suke yi kuma na bauta wani kuma bayan Allah in ya'idu adh-dhalimuna ba'dhum ba'dan illa ghurura ba komai ba zalimai da kafare suke yi makansu na alkawali sai gururar rudani kawai sai Allah ya ce inna allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa la zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi innahu kana aliman ghafura وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إلى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يهيق المكر السيء إلا بأهله إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا Allah ya ce inna Allah yamsiku anna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula lalle Allah madaukakin sarki shike rike da sammai da kasai gaba daya an tazula dan kar su gushe ko su zame daga insi wala in zalata da a ce sammai da kasai za su gushe saraurau su kalkada daga inda suke in amsakahuma min ahadin min ba'di ai babu wani ɗaya daga cikin halittun Allah da zai iya rike su ba za su iya raurawa ba ko su girgiza wannan Allah yana nuna cikan mulkin shi da kudarar shi cewa shi ke rike da sammai suna tsaye a yadda kuke ganin su a yanzu haka shi ke rike da ƙasa tana tsaye ku yi abin da kuke so a kanta a yadda kuke ganin ta a yanzu sannan in ba Allah ba babu wani ɗaya daga cikin halittun Allah da zai iya rike muku sama kamar yadda kuke ganinta wanda kuma zai iya tabbatar muku ƙasa kamar yadda kuke ganinta Allah ne shi kaɗai madaukakin sarki yake rike da sammai kuma yake rike da ƙasai ta yadda za ku iya rayuwa ƙarƙashin sama da ƙasa ina fatan mun gane shine wala in zalata da a ce sama da ƙasa za su iya gushewa daga wurinsu babu wani ɗaya daga cikin bayu da zai iya tabbatar da su bayan Allah madaukakin sarki innahu kana haliman ghafura lalle Allah ya kasance haliman mai jimiri ne a saba mishi a mishi ba daidai ba a ƙaryata saƙon shi a ƙaryata wanda ya zo da saƙon shi amma ba zai gaugawa kama ku da azaba ba yana nan yana muku jinkiri har zuwa lokacin da za ya kama ku kuma ghafuran mai yawan gafara ne ga duk bayan da suka koma zuwa gare shi sana masu tuba wa aqsamu billah Allah ya ce kafarai sun rantse da Allah jahda aimanihim ƙololuwar rantsuwarsu da Allah la'in ja'ahum nadhirun lalle idan mai gargadi ya zo musu manzo ko annabi la yakununna ahda min ihdal umam da za su kasance su ne mafi shari'a da karɓar gaskiya sama da ɗaya daga cikin waɗannan al'ummomi suna nihin yahudu da nasara saboda yahudawa da nasaru sun kafarce ma annabawa da manzannin da allah ya turo musu su kuma kafaran makka suka ɗau alwashi suka yi rantsuwa cewa da ɗan saƙo zai zo musu daga allah da za su karɓi shari'a su bi hanyar shi su imani da shi sama da yahudawa da kiristoci da suka kangare suka yi ƙi imani da annabawansu da manzanninsu falamma ja'ahum nadhir Allah ya ce yayin da mai gargadi ya zo musu annabiyar na ana nihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayin da Allah ya turo musu annabin tabbat daga wurin Allah ma zadahum illa nufura ba abin da ya dada musu sai nisanta da kin karbar gaskiya kaga su suka yi rantsuwa suka yi alkawalin cewa idan Allah ya turo musu manzo za su karbe shi su yi imani da shi fiye da yadda yahudawa da kiristoci suka yi game da manzanninsu su sun kangare ma manzanninsu ne amma yayin da Allah ya turo musu manzo annabi a matsayin manzo zuwa gare su sai suka kafirce mishi suka butarce mishi suka kisa yi imani da shi zuwan annabin ma ba abin da ya dada musu sai nisanta da barin gaskiya istikbaran fil ard sun yi hakan ne saboda girman kai a doron ƙasa wa makrus sayyi da jema munanan ayyuka wala yahiqul makrus sayyi illa bi ahlihi shi kuma mummunan aiki ko makirci ba inda yake karewa sai ga ma'abutan shi duk wanda ke makirci yana gina mummunan abu karshe abun zai zo ya kare a gare shi hal yanzuruna Allah ya ce ai babu abin da suke jira illa sunnatal awwalin sai dai sunna ta mutanen farko wanda sunnan mutanen farko shine sun kangare mu annabansu da manzansu sai Allah ya halaka da su kenan su ma da suka karyata annabinsu bayan gaskiya ta bayyana gare su ba komai ba suke jira sai irin abin da ya samu kafaran farko da suka gabata falan tajida li sunnatillahi tabdila ba za ka taba samun masanya ba ko canji game da sunnan ubangiji walan tajida li sunnatillahi tahwila haka ba za ka taba samu game da sunnan ubangiji ba tahwilan masanyawa game da ta saba gudana sai Allah ya ce أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا التي أولم يسيروا في الأرض shin ba za su tashi su yi yawo a doron ƙasa ba fayan zuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim dan su yi duba su gani yaya ƙarshen wanda suka gabace su ya kasance yaya ƙarshen su ya zamanto yaya ƙarshen waɗanda suka ƙaryatar da manzannin su a da ya faru mai Allah yayi da su wa kanu ashadda minhum quwwa kuma su wanda suka gabace mutanen makka sun fi mutanen makka ƙarfi abinda Allah ya ba su na tanadin ƙarfi ya fi na mutanen makka wa ma kana Allah li yu'jizahu min shay babu wani abin da ke gagara Allah madaukakin sarki fi samawati a cikin sararin sammai gaba daya wala fil ardi ko a cikin kasai dukan su innahu kana aliman qadira lalle Allah ya kasance aliman masani game da dukkan komi qadiran mai cikakken iko ne ko mai zartarwa walau yi ahidullahu nasa bima kasabu Allah ya ce dadi Allah maɗaukakin sarki zai dinga kama mutane game da abin da suke aikatawa na laifi ma taraka ala zahriha min dabba to da Allah bai bar wata dabba ba a doron ƙasa dadi Allah zai dinga kama mutane da masu laifi akan laifinsu da ba wanda zai yi tsoro a doron ƙasa da Allah diya halaka mutane walakin ko ma taraka ala zahriha min dabba walakin yi akhirhum ila ajalin musamma sai dai Allah yakan jirkinta musu ya kyale su ya zuwa wani ajali sananne shine tashin alqiyama fa idza jaa ajaluhum amma fa idan ajalin su yazo fa inna Allah kana bi ibadihi basira to lalle Allah ya kasance game da bayan shi basiran mai gani ne ya san duk abin da suke aikatawa ina ga wannan shine karshen wannan sura mai albarka suratul fatir وما زام شقاء تشكن سورة ياسين بإذن الله تعالى من الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين suratu yasin sura ce makkiya da ijma'in malaman tafsiri gaba ɗayansu da tana da ayoyi 83 bayan bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce yasin wannan yasin babu wanda ya san tafsirin shi sai Allah madaukakin sarki ina fatan mun gane su ne ake ce musu al-huruful muqatta'a da sukan zo a cikin farkon wasu surori a cikin alqur'ani mai girma zaka ga irin su alif lam mim ha mim nun qaf kaf ha ya ain sad da ire-iren su babu wanda ya san ma'anarsu a haka a game sai Allah shi kadai madaukakin sarki amma da za a ce a rarrabe su ba abin da zaka iya fahimta cikin su sai dai ya ɗaya ce daga cikin huruful hijaiyya harfa kurame guda 28 da aka sani haka sinun ina fata mun gani ibn taymiya Allah shi kanshi da gafara yake cewa Allah maɗaukakin sarki kaɗai san ma'anin waɗannan abubuwan yayin da ake game su sai dai ce za a iya fahimtar wani abu wannan huruf da kuke gani al-muqatta'a da suke zuwa farkon sururi a cikin alkur'ani mai girma kamar tahaddi ne kalubale zuwa ga larabawa da suke karyata alkur'ani mai girma alkur'anin nan an haɗa shi ne da harfan da kuke gaggamawa kuna yin zance da su in kun karyata alkur'ani kuna ganin cewa ba gaskiya ba ne ba zance ne annabi ya zo da shi to kuma larabawa ne kuna da fasaha kuna da zalaka wurin iya larabci to ku zo da shi don an haɗa shi ne da waɗannan harfa ina fata mun gani amma dai a takamaimai in sun haɗu kamar ya sinikin nan babu wanda ya san ma'anar shi sai allah madaukakin sarki wasu mutane na cewa yasin sunan annabi ne da ba gaskiya ba ne ba ina fatan mun gane saboda yasin gaba ɗayan malamin sun ittifaki da babu wanda ya san ma'anar shi magan sunayen annabi duka suna da ma'ana mai kyau ina fatan mun gane annabi ba da kurman suna wanda ba ta tare da ma'ana tare da shi ina fatan mun gane Allah ya ce wal qur'anil hakim Allah yana yin rantsuwa da alqur'ani mai hikima innaka laminal mursalin lalle kai annabi kana daga cikin manzanni Allah shine turuka ala siratin mustaqim kuma kana kan tafarki daidaitacce irin tafarkin annabawa da manzannin da suka gabace ka shine addinin musulunci tanzilul azizir rahim lalle qur'ani mai girma saukakke ne daga al-azizu shine Allah mabuwayi ar-rahim ko mai jinkai ga bayin shi litundira qauman ma undira aba'ahum an sabkan maka da wannan alqur'anin ne domin kai gargadi ga mutanen da ba a gargade su ba kafin ka ko kuma dan kai gargadi ga mutanen da ma undira aba'ahum ba a gargadi iyayensu ba fahum ghafilun kuma lalle su gafalallu ne game da ayoyin Allah madaukakin sarki suna kawar da kai daga baransu لقد حق القول على أكثرهم حقيقا أزابا تبتا أكم ما في يونسو فهم لا يؤمنون سوكا بزاس تبعين إيماني با إنا جعلنا في, أغناق في أعناقهم أغلالا للي ألا يتشموني مكسنيا دوري أويا ينسو الأغلال شيني كل النزاء هأي هنوى دويا أدوري تتاردو ما أزب كردمتا Allah shi ya sanya wannan kulli akan wuyayensu fahiya ilal azqan wanda wannan kullin yayi tasiri ya zuwa haƙoƙinsu ya sa kanuwansu suka daga sama fahim mukmahun alhalin su mukmahun suna masu kallon sama suna girman kai ba za su karɓi ayoyin Allah madaukakin sarki ba ba za su imani da alkur'ani ba kenan waja'alna min bayni aydihim saddan Allah ya ce mu muka sa saddan wani shamaki a gabansu wa min khalfihim haka mu ne muka sa shamaki daga bayansu fa aghshaynahum muka lullube ganinsu da yadda ba su iya gani na basira fahim layu basirun su kam layu basirun ba za su taɓa ganin gaskiya ba bale su yarda da ita Allah ce wasawa'un alaihim daidai ne a gare su a an zartahum ka ja hankalinsu ka yi musu wa'azi ka kuma nuna musu wuta da abin da take tattare da na azaba don su nisance mata am lam tunzirhum ko ko baka gargade su ba kyale suka yi la yu'minuna ba za su taba yin imani wannan ayoyin suna nuna irin azabar da Allah yake yi makafirai yayin da suka ga gaskiya suka kita da gangan to sai Allah ya hana su karɓar gaskiya ina fata mun gane sai Allah ya safanta su kamar irin mutun irin mutanen da za a kama shi ne a gama hannayen shi da wuya a daure wanda kaga sakamakon gama hannaye da wuya a daure zai sa kai ya kalli sama wanda ko ya kalli sama a ɗaure kaga ba zai iya dubin ƙasa ba kama Allah yana sifanta su mutane ne da sun nisanta daga barin gaskiya ba za su taɓa imani da ita an gane ko sannan Allah ya sanya shamaki a gabansu da bayansu ya lullube musu ganinsu ta yadda ba za su ganin gaskiya ba shi yasa Allah ya ce to a wannan lokacin ka musu gargadi baka musu gargadi ba ba za su taɓa yin imani ba su yarda da abin da ka zo da shi innama tunziru man ittaba'a dhikr ka sani cewa gargadin ka yakan yi amfani ne kawai ga duk wanda ya bi abin nan na ambato shine alqur'ani mai girma wa khashiyar rahmana bil ghaib kuma ya ji tsoron Allah mai rahama a fakaice fabashirhu irin suka musu albishir bi maghfiratin da gafara ta musamman wa ajrin karim da lada mai karamci shine gidan aljanna inna nahnu nuhyil mauta Allah ce mu ne ke rayar da matattu wa naktumu ma qaddamu wa atharahum sannan kuma mu kiyaye ko mu rubuce duk abin da suka gabatar a rayuwa na ayyukan alkhairi ko kuma ayyukan sharri wa atharahum kuma muke kiyayewa mu rubuta duk abin da suka baro na kufansu a rayuwa irin wanda zai gina masallaci ko ya rijiya ko ya dasa bishiya ko ya wani aikin alkhairi na saraka jariya wanda za a amfani da shi har bayan mutuci to Allah zai kiyaye masa ya rubuta masa ladan wannan abun ya iske shigo baka yawo haka wanda ya baro wani sharri wurin rawa ne mashaya ce ko ya gina wata fatawa akan ƙarya ko ya aza mutane akan manhaji na bata to kuma sakamakon hakan Allah nan na tanada mishi na rubuta mishi wanda zai iske shi hakan gobe kiyama yana shine inna inna nahnu nu'il mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin kuma dukkanin komai game da abin da bayu suke aikatawa na alkhairin sa ko na sharrin sa ahsaynahu min kiyaye shi min kididdige shi fi imamin mubin a cikin jagoran littafi mabayyani shine Allahul Mahfuz kenan sai Allah ya ce وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون أعجلت رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون
Allah ya ce wadrib lahum mathalan ashabal qaryati id ja'ahal mursalun wadrib lahum buga musu misali ashabal qaryati mutanen wadan wannan alqarya id ja'ahal mursalun yayin da manzanni suka zo musu wannan wata alqarya ce aka yi a zamani wanda ya gabata wanda Allah ya turo musu manzanni a cikin wannan alqarya wanda wannan manzannin su ma haka suka kangare ma me yake cewa mutanen su ma haka suka kangare ma manzanninsu kamar yadda yanzu mutanen maka suka kangare ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka kisa imani da shi to sai Allah ya ce a buga musu misali na waɗannan mutanen ta wannan alƙarya idh jaa al mursalun yayin da manzanni suka zo musu idh arsalna ilaihim ithnayn yayin da muka turo musu ithnaini manzanni guda biyu ka ba su labari wannan alƙarya mutanen alƙarya manzanni guda biyu muka turo musu fakadzabuhuma sai suka ƙaryata su suka kisa yi imani da su fa'azzazna bi thalithin Allah ce sai muka karfafa manzannin nan guda biyu da na uku kenan manzanni nawa ka turo musu guda uku faƙalu manzannin nan suka ce da su inna ilaikum mursalun lalle mu manzanni ne zuwa gare ku Allah ya turo mu Allah ya turo mu a kaɗai tashi shi kaɗai Allah ya turo mu da kaza da kaza da kaza da saƙon da muka zo muku da shi qalu gaba ɗaya suka ce ma antum illa basharun mithluna ko kan ba kowa ba face mutane kaman mu ba ku da bambanci da mu ku bar neman ku samu wata miza ko ɗaukaka akan mu ƙarya ce ba gaskiya bane wa ma anzala rahmanu min shay' da dai Allah mai rahama bai sabkar da komai ba in antum illa takdhibun ba komai bane ku illa makaryata ƙarya ce kuke qalu suka ce rabbuna su manzannin kenan qalu sai suka ce da mutanansu rabbuna ya'lamu ubangijin mu ya san inna ilaikum la mursalun lalle kan mu manzanni ne zuwa gare ku tunda kun ƙaryata mu kun ki ku imani da mu to lalle Allah mai shaida ne kuma ya san da cewa tabbat mu aikaku ne zuwa gare ku Allah ne turo mu zuwa gare ku wa ma alaina illa al-balagul mubin kuma babu abin da ke kan mu tsakanin mu da ku sai dai isarwa mabayyaniya magaya muku abin da Allah ya ce kawai qalu suka ce inna tatayyarna bikum sai kafaran suka ce mutanen suka ce da su inna tatayyarna bikum lalle mu kam yanzu fa muna canfa muna ganin duk matsalolin da muke fama da su a ƙasa na rashin arzikin ƙasa rashin ruwan sama lalacewa kayan gona lalacewa kasuwanci da tabarbar al'amurra a sanadiyya ku ne wannan da a wadda kuke ta cewa ku ne manzanni kai duk wani lalaci da ke farawa yanzu sababin ku ne shine inna tatayyarna bikum lalle mun canfa ku a duk abin da muke fama da shi na matsaloli inna tatayyarna bikum la in lam tantahu kai in ma ba ku bar da'awar cewa ku manzanni ba ne Allah ya turo ku zuwa gare mu lanar jumannakum da sannan za mu jefe ku da duwatsu wala yamassannakum minna azabun alim kuma tabbat azaba mai radadi za ta shafe ku ta a bangaren bi ma'ana za mu azabtar da ku za mu jejjefe ku matukar ba ku bar da'awar cewa ku manzanni ba ne Allah ya turo qalu sai manzannin suka ce da su ta'irukum ma'akum camfin ku yana nan tare da ku ba gaskiya ba ne ba mu ne ba ne ba sanadiyya ku rasa duk abin da kuka rasa ba mu ba ne sanadiyyar lalacewa ƙasarku da lalacewa arzikinku da rashin ruwan sama da kuma fari da kuke fama da shi ba sanadiyyar mu ba ne ba canfinku yana nan tare da ku lalacinku ne da kafin imani da abin da Allah ya kuma da kuka ki shine yasa duk abin da yake shafa ku a in zukiyar kawai dan an muku wa'azi an tunatar da ku bal antum qaumun mutakun kai ku ba komai bane ba faci mutane mabannata a doran kasa wannan shine amsar da manzanni suka ba su bayan sun zargi manzanni suna ganin cewa manzannin nan ma su ne sanadiyar kawo lalaci a doran kasa suka ce da su la lalacin ku yana nan a gindinku yanzu kawai don mun tunatar da ku don mun wa'azantar da ku don mun gargaɗe ku ku ba komai bane ba face mutane ne masu banna a doron ƙasa Allah ce wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a sai ga wani mutum ya zo daga nesa daga garin yas'a yana tafi da sauri kenan ya ji labarin waɗannan manzannin da suka zo kuma ya ji labarin gwagwarmayar da take faruwa tsakankanin waɗannan manzannin da mutanensu sai ga shi ya so daga nesan gari ya sa yana sauri kala ya ce ya ƙaumi tabi'ul mursalin ya ku mutane na ku bi waɗannan manzannin ku yarda da su ku yi imani da su ku ba abin da suka zo muku na sako daga wurin Allah ittabi'u man la yas'alukum ajra ku bi mutanen da ba sa neman lada a wurinku na abin da suke gaya muku na gaskiya wa hum muhtadun alhalin su muhtadun shiryayyu ne kuma masu shiryarwa ne wa maliya la a'budu alladhi fatarani sai haka ko ka karanta shi wa maliya sai yace da su wannan mutuna maliya wai menene zai sa la la wa maliya la a'budu alladhi fatarani me zai sa bazan bautar ubangijin da ya halicce ni ba wa ilaihi turja'un kuma zuwa gare shi ne za a komar da ku gaba ɗayan ku a attakhidhu dunihi aliha
أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون
na'am بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون Allah madaukakin sarki yace wa maliya la a'budu alladhi fatarani wannan mutanen sai ya dinga ce ma mutanen shi wa maliya la a'budu alladhi fatarani shin wai me yasa bazan bautar ubangiji na ba shi kadai wanda shine ya samar da ni daga babu wa ilaihi turja'un kuma zuwa gare shi ne makomar ku gaba daya a attakhidhu min duni aliha shin wai yanzu zarrika koma bayan Allah wasu alloli abun bauta zan riki wani Allah a sa- a- a- a madadin Allah madaukakin sarki wanda ya halicce ni daga babu in yuridin rahmanu bi durr idan fa Allah madaukakin sarki mai rahama ya nuface ni da wata cuta la tughni anni shafa'atuhum shay'an wa la yunqidhun cetan su ba zai amfana mini komai ba kuma ba za su iya sa- tsamar ba- da ni daga abin da Allah ya jarrabe ni da shi bi ma'ana yana ma mutanen shi wa'azi ne a fakaici yaushe zan riƙe wani abin bauta koma bayan Allah ta yadda wannan abin wanda na riƙa koma bayan Allah ba zai iya amfana mini komi ba ba zai iya tsamar da ni ba daga wata cutar da Allah ya nufe Allah ya nufe ni da ta same ni wannan cutar inni idan lafi dalalin mubin idan ko hannar riƙe wani koma bayan Allah wanda ba zai iya amfanar da ni komai ba ba zai iya ije mini wata cuta ba lalle kam na kasance a cikin bata mabayyani inni amantu bi rabbikum fasma'un dan haka ku waɗannan manzannin na yi imani da ubangijinku na yarda da shi fasma'un ku shurara ku zamanto abin shaida akan haka wasu malaman suka ce yana nihin mutanen shi inni amantu bi rabbikum ni fa kam na yi imani da mut- da ubangijin ku ko mutane na fasma'un dan haka ku saurara qila dukhulul qila dukhulil janna sai aka ce da wannan mutum shiga aljanna hukun san ku ba a shiga aljanna sai an yi mi eh sai an mutu bi ma'ana kenan yana gama musu wa'azi yana gaya musu gaskiya sai suka yi mi sai suka kashe shi suka hallaka shi nan take suna kashe shi sai Allah ya ce aka ce da shi shiga aljanna sakamakon abin da kai na imani sakamakon bayyana ma mutanen ka gaskiya da kai sai Allah ya ce udkhul aljanna ko shiga aljanna qala ya laita qaumi ya'lamun shi kuma sai yace da yaga abin da ke cikin aljanna na ni'ima da hutawa da sakamakon da Allah ya yi mushi a madadin imanin da yi da kuma bayyana gaskiya da yi sai ce ya laita qaumi ya kai can mutane na ya'lamuna da a ce sun san irin abin da Allah ya mana na ni'ima ina ma da a ce su ma su imani iri na ina ma da a ce su ma su yi gaskiya da sun sani sun ga irin abin da Allah ya mana na ni'ima bima ghafara li rabbi da irin abin da Allah ya mana na gafara wa ja'alani min al-mukramin kuma ya sanya ni daga cikin masu karamci ya karrama ni wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin min as-sama'i wa ma kunna munzilin sai Allah ya ce wa ma anzalna ala qaumihi ai bu musabkar ba akan mutanen shi kenan waɗannan kafaran da suka kangare ma manzannin sannan guda uku har suka kashe wannan bawan Allah irin ta'addancin ga da suka yi Allah ce wa ma anzalna ala qaumihim min ba'dihim min jundin minas sama ai ba mu sabko rindina ta mala'iku daga sama ba akan waɗannan mutanen da suka karyata wannan manzan kuma suka yi wannan aika aika wa ma kunna munzilin kai bai dace ba ma mu turo musu mala'iku saboda su ba su isa ba ma a turo musu mala'iku su azabtar da su in kanat illa sayhatan wahida ba komai ba maka musu sai dai tsawa guda daya kenan su kam ba su isa ba da a turo musu mala'iku su azabtar da su sun yi kananta mala'ika jibril kadai aka sayan musu tsawa guda daya fa idahum khamidun sai ga su gaba ɗayansu sun mutu sun lalace ya hasratan alal ibad ya kaicu ya abun nadama ya abun bakin ciki akan waɗannan bayan ma ya atihim min rasul da dai manzo bai taba zo musu ba illa kanu bihi yastahzi'un sai sun kasance suna izgile da shi kaga wannan labarin na mutanen alƙaryan nan da abin da ya kumsa na ƙaryata manzanninsu da suka yi da jefa kalma ta canfi akan manzanninsu da kashe bawan Allah gade a sanadiyar yayi imani ƙarshe sai Allah ya hallakar da su to kuma mutanen makka ku ɗauki izina ku ɗauki wa'azi ku kiyaye ku yi ƙoƙari kar ku kasance kamar irin waɗannan mutanen da Allah ya hallaka don sakamakon waɗanda suka ƙaryata manzanninsu shine a hallakar da su kenan wa'anga mutanen an buga musu misali ne da su don su ɗauki izina su ɗauki wa'azi kar su yi sakaki Allah ya kama su da irin abin da ya kama su da wanda suka gabace su sai Allah ya ce alam yarau shin ba sa gani kam ahlakna qablahum nawa nawa ne muka halakar daga cikin mutanen da suka gabace su min alqurun na daga al'ummomi daban-daban da suka wuce annahum ilaihim la yarji'un lalle waɗannan al'ummomin da muka halakar ba za su dawo ba akan mutanen makka bale su ba su labarin da ke faruwa Allah ya hallakar da su ya gama da su irin nas'adawa da samudawa da mun da ke gama da su wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun wanda dukkan su kuma waɗanda suka gabata da na yanzu Allah zai halarto da su gobe kiyama gaba daya sai Allah ya ce وآية لهم الأرض الميتة أحييناها أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون فمنه يأكلون فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
Allah ya ce wa ayatul lahum lalle aya ce lahum a gare su al'ardul maitadu ƙasa wadda ta riga ta mutu ta bushe a hayaina ha sai muka rayar da ita wa akhrajna minha habban sai muka fitar da tsirrai daga gare ta faminhu ya'kulun daga wannan tsirran su suke ci kenan aya ce babba dalili ne babba da zai ja hankalinku ya nuna muku cewa lalle Allah zai tashi mutane bayan sun mutu wanda gashi ya raye kasar da ta mutu ta kekeshe ya fitar da tsirrai daga cikinta wannan tsirran su suka kasance abincin da kuke ci waja'alna fiha jannatin min nakhil kuma muka sanya gonakai a cikinta min nakhilin na daga dabino wa a'nabin da kuma inabi wa fajjarna fiha min al'uyun kun muka fitar muku idanu daga cikin wannan ƙasa lita'kulu min thamarihi dan ku ci ku amfanu daga ababen marmarin nan da suka fito wa ma amilatuhu aydihim kuma hannunku ba su aikata komai ba falala ce da ni'ima ce ta Allah kawai kuke ci afala tashkurun uf afala yashkurun shin ba za su gode ma Allah ba akan wannan ni'ima ko kuma liya'kulu min thamarihi su ci daga cikin amfanin waɗannan ababen na marmari da suke fitowa wa ma amilatu aidihim kuma su ci daga cikin ababen da suka yi amfani da hannunsu wurin nomawa afala yashkurun shin ba za su yi godiya ga Allah ba akan ni'imomin da ya gare su subhanalladhi khalaqal azwaja kullaha tsarki ya tabbata ga Allah da ya halicci dangi dangi gaba ɗayan su dan al'azwaj dangi dangi ake nihi ba ma'aurata ba dangin abubuwa mazajensu da dangin ababe matayensu mimma tumbitul ardu daga cikin abin da ƙasa take fitarwa a matsayin tsirrai wa min anfusihim daga kuma kawunansu wa mimma la ya'lamun kai daga cikin irin ababen da basu san su ma basu taba jin su ba ko basu taba ganin su ba duka Allah ya halicce su subhanallazi kana khalaqal azwaja kullah وآية لهم الليل نسلخ منه آية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين Allah ya ce wa ayatul lahum har yau aya ce da abun nura a gare su al-lailu naslahu minhu an-nahar dare da mukan shafe yini a cikin shi fa idahum muzlimun sai ga su suna cikin duhu aya ce ta musamman daga Allah madaukakin sarki domin ku gane shi ku imani da shi ku san cewa yana da cikakken mulki da kudura kuma ku san cewa lalle idan kun mutu zai tashe ku aya ce abun nura Allah zai shafe yini da dare ku samu kanku cikin duk wake yin wannan in banda Allah washamsu tajri li mustaqarrin laha na daga cikin ayun Allah ga rana tana gudu tana kai kawo li mustaqir li mustaqarrin laha a matabbacinta da aka mata shine kalkashin al'arshi sai ta je can ta sujudi sannan ta dawo zalika taqdirul aziz alim lalle wannan kaddarawa ce ta al'azizu mabuwayin sarki da babu abin da ke gagara shi al'alimu kuma mai hikima cikin dukkanin abin da yake zartarwa wal kamar kaddar nahu manazila shi kuma wata man kaddara mishi masaukayya yau yana nan gobe yana wancan bangaren jibe yana can gata yana can shine manazila hatta ada kal urjunil qadim har sai ya dawo kamar wani reshe tsoho ko kuma tsohon reshe sana cewa al urjunil qadim ana nihin wannan dan iccen na dabino lankwashashe haka busasshen shi kenan zai dawo tun yana dan karami ya sauka nan ya sauka nan ya sauka nan ya sauka nan har ya girma kuma sai ya dawo kal urjunul qadim kamar yadda yake farko ya dawo jinjirin wata ina fata mun gane Allah ce la shamsu yanbaghi laha bai dace da rana ba an tudrikal kamar amara ta riski wata walal laylu sabiqun nahar haka dare ba zai rigayi ni ba wa kullum fi falakin yasbahun dukkansu suna yawo ne a cikin falaki cikin sararin samaniya idan kaga rana ba ta haduwa da wata har abada kowane ɗaya daga cikinsu hanyar su daban rana hanyar ta daban wata hanyar ta daban rana ba ta kama wata rana ba ta kama wata kowa da inda Allah ya mushi hanyar shi daban kuma wannan hanyar sun kama biyarta da kaga sun kauce mata to al'amarin duniya lalace ina fata mun gane rana za ta fito ta je ta yi sujudi karkashin al'arshi ta dawo daga inda take kullum haka nan ne sai radda Allah zai ba ta izini ta sake jiha sai ta fito daga yamma ina fatan mun gane shi ma wata masabakayyan shi haka suke ya saukana ya saukana sai radda Allah zai kado shi gaba ina fata mun gane kenan rana ba ta riskan wata haka yini ma baya ko dare baya riskan yini yadda ka san bayewa a ci karo tsakanin yini da dare to ba za a taba cin karo tsakanin wata da rana ko na ɗaya daga cikin su yana yawo ne a cikin hanyar da Allah ya fore mishi ina ga nan zamu dakata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure ko abin da ke kama da shi Allah ya fi yana assalamu alaikum wa rahmatullahi amin